بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab dan ba manta ba wancan sati mun fara babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthan anan muka ba mu karishe ba muka kwana yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya ne insha Allah sai dai kafin mu shiga karatu akwai akwai dan matsala dan kadan da muka yi a baya zan dan mana ishara akan ta gami da gami da cewa matsala da yace mu yi mashi salati a duk inda muke salati za ta isan masa to akwai hadisi da ya tabbata a cikin sunan musannaf ibn abi shayba da kuma al-kubra na imamu nasa'i ta hanyar mu'ad ibn mu'ad al-ambari da kuma waki abdurrazak din shi ma kuma ya fitar a cikin musannaf din shi daga tauri daga abdullahi ibn sa'id daga zadan daga ibn mas'ud cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahin fil ardi yuballighuni an ummati as-salah cewa mazala yana cewa Allah yana da Allah yana da wasu mala'iku da suke yawo a ban kasa suke isar min idan aka min sallama suna isan min to wasu malamai sun yi amfani da wannan hadisin wajen cewa hatta salati da kake mishi da wani addu'a da kake mishi to Allah ta'ala zai isan masa ta hanyar waɗannan mala'iku din kaga wannan ya zai zama wato kamar ya ya mara magaddama kenan kamar yadda da can muke muka fada a baya cewa ba mu sani ba ta yaya Allah ta'ala zai kai mishi wannan sallama ko wannan salati to inda wannan hadisin ya riga ya tabbata kuma ya tabbata hadisi ne ingantacce imamu sauri ta rubuta shi daga abdullahi ibn sa'id daga zazan daga abdullahi dan mas'ud daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am idan ba a manta ba za mu tashi akan hadisin sauban bayan malam ya kaba kawo mana ayoyi yana yin raddi akan masu cewa wato ba zai yi ana al'ummar a samu wanda suke bautan gumaka ba musamman a tsibirin larabawa na ba da ya rika yin da'awa to akwai masu bautan kabarbara a wajen da kuma wanda masu bautan wasu a wajen Allah sai suke cewa ai akwai hadisi da ya tabbata Allah ta'ala mazala yana cewa inna shaytana qad ai qad aisa an yu'bada fi jaziratil arab cewa shaydan ya riga ya cire tsammani za a bauta mishi a tsibirin larabawa muka ce to wannan mala yayi ne zan yi musu raddi cewa wannan wannan qad aisa an yu'bada fi jaziratil arab baya nuna cewa ba za a bauta ba shi shine shidan yake tsammanin cewa ya cire tsammani cewa ba za a bauta mashi ba yayin da ya ga yadda musulmai ke shiga musulunci dudu dudu a tsibirin larabawa ana zuwa tun daga yaman ana amsan musulunci musamman abubuwan da ya gani a lokacin da aka yi abubuwan da ya gani lokacin da aka yi wato fatahu makka da sauransu musulunci ya dinga wato ya zama shi ke da karfi a tsibirin larabawa sai ya cire tsammani amma wannan bayanin da cewa kuma daga baya an samu an sami shirka din kamar yadda bayan mazala an samu ridda bayan mazala an samu wanda suka yi ridda wanda da wanda suka yi da'awan annaba annabawan ƙarya suka da'awan annabta to saboda haka malam anan yana kafa hujja cewa kuma mazala ya ce ai la tattabi'una sanna man kana qablakum lalle za mu bi tabarkin wanda suka zo kafin mu yana da yahuda nasara su kuma yahudawa da nasara Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin qur'ani cewa alam taral ladina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut Allah ta'ala yake cewa wato baka ga waɗanda aka ba su wani bangare da littafi ba sun yi imani da aljibt da tagut aljibt shine muka ce wato duk wani abin da yake ba Allah ba duk wani abin da ake bauta da ba Allah ba ko sihiri ne ko kuma bokanci ne ko ma duk koma me shi to ya zama aljibt kenan tagut kuma shi ma wani duk wani abin da bawa ya rike shi a matsayin wani Allah ta'ala to kaga a cikin Yahudawa da Nasara an samu wasu sun yi sun bautan wani Allah ta'ala kuma za a ba da labarin cewa za mu yi su kwabo da kwabo don haka mu ma a wannan al'umma kenan za a samu wanda zai daga bautan wani Allah ta'ala to da ba wannan shi yasa malam ya kawo malam ya kawo wannan aya to za mu tashi a cikin hadisi wali muslimin hadisi ya tabbata da a cikin sahih muslim an tauban radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga tauban maula rasulullahi kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha zawali al-ardh fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwiya li minha wa ud'itu al-kanzayn al-ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi'amma wa alla yusallita alayhim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك, وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من ولو اجتمع عليهم من بأقدارها حتى يكون بعضهم يهلك, يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا wannan ruwaya daga musulun ce mazala sun sama yake cewa inna allaha zawaliyal ard Allah ta'ala ya tattaro min wato duniya baki daya fara aiti mashariqaha wa magharibaha sai naga wato mafadan rana da kuma da kuma wato mahudara da mafadarta wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwiya liminha kuma lalle al'ummata mulkin da al'ummata za ta yi jinjai da za su samu musulunci da za su kai zuwa garuruwa wato zai isa inda duk aka wato nuna mun aka tattaro mun wannan kasan a lokacin aka nuna mun wato gabas da yamma kenan wa uditul kanzaini kuma an bani wasu taska guda biyu al-ahmar wal abyad jajayen taska da kuma wato al-abyad da kuma farin taska wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin bi'amma kuma lallai na roƙi ubangiji na ga al'ummata cewa kar ya halaka ta da wato bisratin bi'ama da wani fari da zai dauke su baki daya kowa da kowa ya mutu wa Allah ya sallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim kuma kada ya sallado wani maki a kansu wanda ba su ba fayastabiha baydatahum sai zo ya halatta ya halatta wato cikin garin su baki daya ya halatta al'ummar su duka ya zama ya kakkace al'ummar su kuma ya riga lalata musu garin su wa ina rabbi qala ya muhammad sai ubangiji na yace ya muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad lalle ni idan na hukunta hukunci to ba a iya tunkuda na hukunci din wa inni a'taitu wa inni a'taituka li ummatika kuma lalle ni na kai ina maka baiwa ga al'ummanka alla uhlikahum bi sanatin bi'amma cewa bazan halaka su ba da fari baki daya wanda zai kama kowa da kowa ya mutu da yunwa wa Allah usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim kuma bazan sallado wani maki a karan akan su ba wani maki daga waje yazo ya fayasabiha baydatahum sai yazo ya ya tirgalaba akan su ya kama mutanen su ya karkashe kuma ya ya ya rubushe garuruwan su wala usama alaihim man bi aqtariha koda kuwa an yi taron dangi akan su wanda suke sasannin su baki dai sun yi taron dangi akan su hatta ya kuna ba a zuhun yuhliku ba sai lokacin da aka sama sashi suna kashe sashi in a samu wani lokaci da musulmai suka fara kashe musulmai wato wa yusbi ba zuhun ba ba aka samu wasu ma suna kama wasu suna suna a matsayin wato ribacin yaki to an fara samun haka shi kenan ubangiji kuma zai sanar su wasu a kansu kaga nan sharadi na farko da na biyu Allah ta'ala ya ba da ya ba maza Allah bayan wannan wato ya ba shi bayan wannan addu'a da yayi babu babu sharadi amma a na uku sai aka bashi da sharadi mala yace wa rawahu al-barqani fi sahihi al-imam al-barqani ya ruwaito a cikin sahihi littafin sa waza da sai ya kara wa ina ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin abinda kadai inji manzo Allah nake tsoro ga al'ummata shine wato wasu shugabanni masu batarwa fa idha waqa alaihim as-sayf idan aka samu wato aka sil aka silla takobi wato aka zara takobi a kansu lam yurfa ila yawm al-qiyamah za kuma sake wato ajawa ta komin ba har zuwa tashin kiyama wato idan abokan gaba suka yi haika akan musulmai to ba za su juya da baya ba har zuwa tashin kiyama wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikeen kuma wato tashin kiyama ba za ta miƙe ba har sai an samu wasu jama'a wasu kabila daga cikin al'ummata sun je sun haɗe da wasu daga cikin mushrikai sun je sun haɗe ko dai sun haɗe a cikin aƙida ko sun haɗe sun tashi kacokan ma sun hijira su kuma wajen mushrikan baki ɗaya wa hatta ta abu da fi amu min ummatil awtan sai an samu wasu bangare na al'ummata wasu gungu da cikin al'ummata sun kuma suna bautan gumakka su ba wa annahu sayakunu fi ummati kadhabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun mazala yake cewa kuma za a sama a cikin al'ummata wato wasu wasu makaryata su 30 kowanne yana da'awar cewa shi annabi ne na ƙarya wa ana khatamul nabiyyin alhali kuma ni ne wato cikamakin annabawa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana wala tazalu qa'ifatu min ummati kuma ku sani cewa wata wata wani gungu daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba ala alhaqi suna nan akan gaskiya mansura Allah ta'ala ta taimakon su akan wannan gaskiyan la yadurruhum man khadalahum wanda ya tabar da su ba zai cutar da su da komai ba hatta ya'ti amrullahi tabaaraka wa ta'ala har sai umarnin Allah ta'ala ya zo ya ci da su akan haka wani hadisi ne mai tsawo malam ya faɗi abubuwa da yawa daga cikin abubuwan abin da ya faɗa mazala cewa ya yi addu'a inna Allah zawali al'ard an tattaro ma mazala duniya baki ɗaya aka nuna mashi mahudara da mafaɗanta sai aka nuna mashi cewa lallai musulunci zai isa inda aka nuna mashi in ka lura kuma abin da ya faru ai kaga wato musulunci ya yi yawa a gabashin duniya da kuma yammacin duniya amma arewacin duniya da kuma kudancin ta sai bai yawa sosai ba in ka ce wato in mutum ya tafi gabashin duniya tun daga tsibirin larabawa in ka miƙe har wajajen su a sin da indiya da sauransu musulunci ya kai wani wurin da yawa haka in ka zo kuma wato gabashin duniya idan ka zo tun daga inda aka shawa magaribul arabi magaribul arabi shi ne north africa irin tunisia algeria morocco da kuma masar ma ita kanta to tun daga nan kuma har ka zo wajen wato west africa sosai ma wajen wato africa ta bakin fata kaga musulunci ya yadu sosai to tun daga nan ma ka dan tsallaka wajen andalus andalus ma da ana ce mata maghrib eh ana kira ta al-maghrib ita kanta eh ita kuma wato gabashin duniya daga nan har ka tsallaka wajen turkiya in ka je kuma ka tsallaka wajen sai india da sauransu wannan gaba amma nan da nan haka sai sai manzo Allah ya ce hadisi ya nuna zahirin shi wato ba lalle musulunci ya yawa annabi wurin ba kuma abin da ya faru kenan har yanzu aka samu inda musulunci bai wuce yawa ba shine wato wato inda yake wato arewaci da kuma kudanci yawa bangaren irin waɗannan wajeje amma inda zaka samu wato mafadan rana da kuma mahulata zaka samu musulunci a nan kafaffe yake a zaune to a ran sai Allah ta'ala ya nuna wa manzo Allah cewa wato ya ya tattaro masa duniyan baki daya sai manzo Allah ya ga ina ne al'umma shi za ta kai ina ne al'umma shi ba ta kai ba wasu kokarin cewa su kokarin fassara yaya aka yi wa manzo Allah wannan tattarowa din wannan ba ko me kaza kai zaka faɗa zaka faɗa na zubin bilgaibi zaka faɗa kawai wato abin da baka san shi ba a tsaya dai manzo Allah Allah ta'ala ya nuna mushi kuma an nuna mushi a hakikani ba wai an nuna mushi wai da wani labari ko wani abu ba a hakikani ubangiji ya nuna masa eh kaga mu da sura can za su yi mamaki amma yanzu ba za mu yi mamaki ba saboda yanzu gashi ana amma jiki yanzu muna ganin abubuwa da yawa ba so mu yanzu ba za mu wani mamaki ba muka ji irin wannan kamar wahayi wahayi da can kila watakila da can wani mamaki amma mu yanzu da yanzu da wanda kake Najeriya kana can Saudiya ana maka waya kai za ka labarin wahayi ba za ka mamaki ba bal ma yanzu zaka zo baka da baka gashi kuna magana ta video call ko abin da kama da wannan kaga dai ba za ka yi wani mamaki in an faɗa ba illa dai iyaka dai wallahi al-wasal al-a'la wato ubangiji ya da misali wanda yake mafi daukaka wannan sai dai a kusanto da ma'ana amma na za ka da wa'ayi kuma da ma waya kusan ko wani abu makamancin wannan amma zala yake cewa an bashi wato taskoki guda biyu taska na farko ita al-ahmar al-ahmar ita ce ja taska na biyu kuma sune wato al-abyad wato farari al-abyad al-ahmar in alwa da wato zinari za a gashi jani zinari idan alwa za a gashi jani kamar yadda an alwa da kuma da azurfa za a gashi fari ne to wannan al-ahmar wanda suka fi amfani da shi su ne rumawa su ne rumawa to saboda haka maza Allah da yake cewa wa wuditul kanzaini al-ahmar wal abyad kaman yana ba da wato isharar cewa fa al'ummar shi zata ci rumawa da yaki zata ci kuma wato wato farisa da yaki sai aka fara cin farisa da yaki sannan kuma lokacin Umar dan Khattab har daga baya aka zo da wato duk wani taskarsa aka nuna aka baje shi gaban Umar dan Khattab masu izgilanci umar ya zo ya ce to kowa ya zo ya gani ga da'awan ga nubu'a prophecy na annabin su ya tabbata saboda lokacin nan da manzo Allah yake faɗa wannan magana wato in ba dan sun masahabai sun imani ba to wallahi sai sai su mushi buri a wurin ba ko a mafarki ba za su taba tsammanin cewa larabawa za su iya cin Paris da Roma a yaƙi ba saboda su ne su bawa a duniya a lokacin duk duniya babu wanda ya kai su ƙarfi a lokacin ba kamar yanzu ne ba ka ce wai za mu iya wai takarin ko amurka ko turawan ba wallahi tazarar da da yana da yawa sosan gaske a ce za mu tunkari har sawa ko rumawa dama tsakaninsu suke faɗa tsakaninsu in wani ya ci wani galaba wani galaba shi kenan wani ya ce wani galaba tun ka zuwa annabi isa haka suka rinka faɗa tsakanin su ɗaya ma wannan rauni ɗaya ma wannan ya sa ya haɗa ƙarfin shi ma shi waje ma wannan rauni haka suke yi turawan rumawa ana magana tun daga turkiya hawa da dan wato girkawa da sauransu su ne suka gina wato wato wato sufafawa mai ƙarfin gaske wanda ba a sami an riga an ci galabar su ba an tukuɗe su sai lokacin muhammadu al-fatih muhammadu al-fatih wani baturke ne ana kira shi da kwankwero muhammad kwankwero wato ya riga ya bi ko mu ce da ofina ya dan fi daɗi tunda shi buɗe waye ba ya je ya yake su ne irin wannan yadda suke ake faɗa ba lokacin da zola uthmaniya wanda su ne wato ƙarshen kalibanci da yanzu da aka je da kalibancin to daula uthmaniya shi muhammad shine ya tafi ya zagaye wannan kusantaniya kusantanopol wanda ita ce kamar ka ce washington a yanzu aka zagaye ta aka ci ta da yaƙi daga baya kuma al'umma wajen kuma suka dinga da yazo aka ce ya shiga garin daga baya bayan an gama cin yaki cinta da yaki al'umma wajen suka dinga wato wato wurga mishi furanni suna jin daɗi saboda araba su da mummunan shugaba kuma anan ya anan wato yayi wato shugabanci shugabanci wanda duk kowa da kowa ya shaida cewa an yi adalci to kaga dai manzo Allah ya faɗa wannan abubuwan guda biyu amma sahabban shi sahabbai sai da suka rasu bayan karnuka bayan karnuka sannan aka ci rumawa da yaki amma ba su taba yin wato shakka ba ba su taba shakka ba lokacin sai na sai na Uthman aka fara dan wani wani wani wannan wani wato kokari lokacin Muawiya ibn Abi Sufyan da sauransu daga baya aka daina har Abu Ayyub al-Asadi a rage rasu anan ne wato yaje ya rasu to kaga amma ba a samu galabar ba sai bayan karnuka masu yawa aka samu wannan galabar amma duk wannan lokaci sahabbai da kuma magabata ba su taɓa yin kokanto cewa za a samu wannan nasarar ba to kai me yana ka idan maza Allah ya faɗa wani magana dan bai faru ba ka bari zai zai faru ko dai kai a lokacin kai faru ko kuma ba lokacin ka za a samu wanda za su baka labari in kuma in kuma mutum gaigayin shi ya ya kaita manzon Allah to ubangiji yayin da abin ya faru wataƙila yana can wato barzamu ubangiji ya sanar da shi ta hanyar da ya dace da shi a kunya tashi a wani lokaci don haka lalle mutum ya da abin da manzon Allah ya faɗa to ya haƙura ya yi imani sannan mazala ce wato wa ini sa'altu rabbi wa ini sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sartin da'am kaga wannan wannan kamar bishara ce da ya kamata mu tana tawa tsakanin mu duk wannan yunwan da ake ciki a duniya da talauci da waye karkare wani damu insha Allah ta'ala ubangiji ba zai halaka mu dukan mu da wani da abu daya ba kawai samu wani abu bai da riya dirka ke mu baki daya a'a wasu za su kai labari insha Allah ta'ala mazala ya riga ya faɗa kuma ya riga an riga an bayar an bashi eh saboda ka ba shakka mu ce wallahi tallahi ba za mu mutu haka ba duk wani abin da ake ciki kar ka kar ka tsaye ka ce ba za a mutu haka ba wani zai mutu ne amma dai wani zai rayu wani ba zai kai labari ba amma wani sai ya kai labari saboda ka duk wannan abin kar ya kar ya biya ya ruda mu sannan abu na gaba da mazala ya roƙa shi ne wa Allah ya sallita alaihi ma'aduwan min siwa anfusihim fa yastabiha baybatahum wato manzala ya roƙa cewa ya Allah karka sallado wani abokin gaba akan al'ummata ya halatta jinanan su baki ɗaya kuma halatta garin su zai ya lalata musu gari bai ba shine wato mujtama na garin a lalata wato wani al'umman wajen abi a mai da su bayi ko a karkashe su sannan garin shi kanshi a riga wato aswarul madina da sauransu wani ginshike ko kuma wani ganuwa na garin a rusa shi ya zama ba shi ba labarinsa to anan ne shine manzo Allah ba amsa mishi wannan addu'an kai tsaye ba sai da aka bada sharadi kaga manzo Allah shi ma yana yin roƙo a ki amsawa ko ko ko a ba sharadi ina kai yanzu kace wani in ka roƙa sai an amsa duk wanda ya ma ubangiji wannan mummunan maganar to shi ya wato shine shine wato ya ya masa rashin kunya kuma ubangiji zai kama shi kaga anan sai Allah ta'ala yake cewa ya Muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad sai ke cewa ya Muhammad ka sani idan na yanke hukunci to ba a yanke hukunci ba na hukunci wani irin hukunci Allah ta'ala ke magana yana magana hukunci na na abin da ya kaddara na kaddaransa ba hukunci na shari'a ba ubangiji ya riga ya shar'anta ya hukunta cewa a cikin al'umma za a sama wasu za su shirka wasu ba su shirka ba to ba wannan hukunci yake magana wannan alqada'u shar'i kenan amma abin da ake magana shi alqada'ul kauni abin da Allah ta'ala ya hukunta a duniya cewa zai faru za a cewa lokaci kaza watan ga watan kaza za a yi wani ruwa to ba wanda ya isa tun kudannan ruwa in dai ubangiji ya ce za a yi to lalle sai an yi to dan kamar Allah ta'ala yana ma manzala shimfiɗa ne akan abin da zai gaya mishi sai yake cewa wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikahum bi sartin bi'amma Allah ta'ala ya amshi addu'an cewa ba zai dirkake mu da azaba bai da yaba baki da eh wa alla usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim Allah ta'ala kuma alƙawari na biyu sai yake cewa kuma ba zan sallado wasu al'umma ba a kansu daga waje to amma sai ba da shi sai yake cewa hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan sai ɗayansu ya fara zara takobi yana yakin ɗayan ɗayansu ya fara kama ɗayan yana mai da shi bawa ko wani wanda yake bai da galihu ba ko dan koyin kuma wasu duniya kawai ta haɗa su shi ke nan sun maka su rauni su kuma al'ummar duniya sai zo su far musu daga wannan kuma shi ne abin da ya ringa faruwa wato kar ka taɓa tsammanin an taɓa samun wani lokaci da aka dirka ta musulmai ba tare da musulmai ne suka je suka jamu kasu tuna ba wasu ne sai ka dangare ya sai mai yake cewa sai bango ya tsage ka dangare ka sha wannan wato abin da yake faruwa ko dai a sami al'ummar sun fara fara tsakaninsu sun ma junansu kata-kata shi ke don sai kuma daga baya wannan makiyan ko su dirka ce su ko kuma a sami wasu munafukai miyagu wanda za su zo duk abin da ake kisawa a cikin garin musulmai suna nan suna dubawa in an kasan an samu wato wani sabani sai su ga mutu ku zo ku zo ku zo ku zo wannan shine abin da ya zanga faruwa ina jin al'umma musulmai ba su taba samun lokaci da aka shiga cikin nakiba ba nakiba shi wani disaster wani abin da za a ce irin wato wata karita wani bala'i da kusan wato masu tarihi na musulmai da yawan su wani lokaci wani in ya zai ba da labarin tarihin abin da ya faru da musulmai lokacin tatar magol sai ya dinga cewa an yana rubuta saboda bala'i irin nan na wannan lokaci to shi kanshi wannan makon din ai turawa mutu daɗi ba lokacin jangis khan turawan janmaniyuna zai suna cewa jamani amma ba za ka ce jamani a yanzu ba kusan kabila ce a wani lokaci to da suka yi gaigayi waɗannan mutane da ke ba ruwansu da san koyi sai yaƙi kuma masu ƙarfin gaske ne magawal kusan su ne duk har kabila ta turkawa da kuma wasu kabilu na wasu a indiya da kuma wasu kabilu har ma ka je wajajen china da sauransu kabilu ne masu ɗan yawa eh hata mongolia sun ba duka eh da kasu ba karfafa ne to amma duk kusan al'umma ce babba a lokacin to su ba ruwansu sun saba da yaki to turawa kan shi a lokacin da suka musu wato gaigayi suka musu abin da ba daidai ba da suka je sun shi ta kiskhan ya aika kamar emizri dinsa wani dan sakonsa da ya taba shi to an ce kawai da yau macin da yau macin duk abin da ya gani har wanda abin da ma bai ji ba bai gani ba sai da kashewa in kana kace kana kana kan tarihi zaka suna cewa to kamar dai mu gaya maka ji historians sai kamar mu gaya maka cewa babu wani al'ummar turai a wannan lokaci da yara ba a ji suna wato mafarki ba suna mafarkin bala'i waɗannan mutane to ko a wannan ko su din da ake ganin ana tsoron su ba su fara musulmai ba sai da shi a suka ba su dama akwai wani ibn al-alqami an ce sai da ya ga sai da ya tabbatar komai da komai ya riga gaba lalacewa sai ya ce musu to yanzu fa now it's the time ko so yanzu lokaci ne to an ce sai da suka dirka ta musulmai a lokacin nan ga su jahilai ba su ba su harkar ilimi wato turawa kaga dan bambancin su turawa su abinda suke sai su dauki manuscript sun kuna na ilimi sai su can wani wuri da shi su koyi in ba mata ba ya wasu ai sai da wato sai da sa'amar bello yaje ya bada wasu abubuwa sannan aka bashi wannan ya usunna eh an kaduwa za ka ya usunna da can za ka na bude a farko za ka maka shafin cewa wannan sai da Ahmad bello yaje wurin turawa ya talo min da kyar suka bashi littafin kaga turawa ba dai ba sa ba komai da komai suke lalatawa ba amma su ba ko da ke ba ruwansu jahilai ne su ba ruwansu komai da komai kawai suka dinga lalatawa wato kogin furat da dijila an ce sai da ya riga ya cika wani ya cika da tawada na littattafai duk sirka tilata da littattafai wani ko tsaba jini to a wani lokaci ne fa har aka wata tsallaka lokaci sai bai taimiyya da a wani lokaci aka wasu karnuka musulunci ba ka jin ɗuriyarsa ka ce ma musuluncin kamar da kai labari sai dai kawai a dinga shi ɗaiɗaiku haka a nan duk da haka aka sami wanda suka ce su ma wato suka da suka yaƙe su aka sami wani baturke zahir bibis ya yaƙe su wani da ake cewa ainu jalut banda shi kuma aka rika samun wanda suke suna ce musu wato in suka ce chess was ce kulle su was ce chess tun lokacin ibn taymiya shi ma ya dinga hada mutane daga masar daga sham aka hada aka je aka yaƙe su har dai daga baya ubangiji ya zo ya zo sake kawo mana da dawo mana da da haifan mu to bayan sunan su ma kaga ta tare al'umma musulunci ba samu wani bala'i irin su ba to bayan nan kuma ai an sami an sama lokacin da su kuma wato arnan duniya suka riga hada hada abin da suke ake cewa crusade campaigns crusade campaigns wato ba sabrar wato repeatedly sun dinka sun tayi ne sun tayi idan suka je sun fara sai su ƙara yi kuma ayar su na farko da suka taso salajika akwai dalar salajika ita madalar turkawa ce a turkawa sun yi aiki fa ba a karami ba daular salajika asalin wato turawa da suka hada pope sai ya fara neman ya hada tsakanin katolika da kuma orthodox orthodox su ne masu herkwata a nan constantinople tsohuwar wato herkwata su ta turkiya katolika shi ne na roma italiya to sai suka fara kokari su hada kansu in sun haɗa kansu kuma sai su yi macin don su kwace baitul maqdis da sauransu kuma su zama sun wato santarsa musulmai baki daya to a nan salajika suka ringa yakan su su wata da faidalas da waye da sauransu duka suka aka kashe su haka daga nan kuma da aka bayan wani lokaci musulmi suka ƙara shantakewa sai aka ƙara suka ƙara dawowa tsabar mugunta da fitina an ce mu ba ma musa haka ba a tarihi mu musa haka amma ko su a tarihi sun turawan kana bi za ka suna yadda suke musulmi kata-kata babu sani babu sabo layar uku da fiye mu'mini illa wala zimba babu wani sani babu sabo ba wani rahama baki da ana haka ana haka baka sami kuma salahuddin salahuddin ayyubi ya sake tasowa ya kwanta take su bayan nan bayan ya samu garaba a kansu shi kuma bai musu irin abin da su suka mara duk da zaka turawa yanzu an ce suna yin akwai wani akwai wani binafinan da suke yi wanda kingdom of heaven suna nuna shi salawu zai wani mugu mutum ne ƙarya suke yi idan masu tarihin ne na suka rubuta in aji an duba za a ga shi ya musu abin kirki ko a ko wace bidiyo ka je ka duba za a ga inda salawu salawu din ya yi musu abin kirki bai musu mugunta ba bayan nan andalus kuma an tafi an je an kama musulunci a tarafin da andalus spain wato gari ne mai daɗi gari ne wanda musulmai sun ji daɗin wannan gari aka zo aka raya wannan gari aka raya shi da ilimi daga baya musulman wajen suka shantake ba abin da suke yi sai shiririta Allah ta'ala ya sallato arna na Barcelona arna na Barcelona da suke cikin wato wato wato caves wato me ake cewa koguna da kuma manyan manyan tsaunuka na duwar wasu suka dinga sakowa suna yin makirci ko daga baya suka fata cikin musulmai duk suka ta suka zo don haka dan dole suka dawo North Africa suka suka tsaya amma tare da haka dai wato musulmai duk yayin da kaga an samu wani da wani ya far musu to zaka wani ne ya je ja musu ko dai su da kansu suka je suka dinga fada da juna yanzu kaga wasu musulmai an zalunci fada da juna suka rika yi kan mulki wane ya ke wannan wane ya ke wannan wane ya ke wannan wane ya ke wannan shikenan daga baya ko ubangiji ya kawo musu waɗannan mutane to haka dai ko yanzu ko a yanzu ake diya da kaga an zo an samu wasu musulmai an garsa kaza an rasa baya wani bala'e ya dami musulmai za ka in kaje ka duba za ka gani musulmai ne ba su bi kayan da ya dace ba wato ba su tsaya sun bi kayan da ya dace ba su tsaya su yi wato wata su bi hamdulillahi jami'a su tsaya tsayin daka kan wannan ba ji a shashayi ba ba ji a ta magana ba ana ta ana ta yi ma mutane alburusan wuta a gaza nan waje kuna ta magana kuna ta manganu za a za a sai a zaɓa mataki a gaya da za a yi in an mataki shi ke nan kowa mai in kun haɗa kai in kun mataki ai za a ɗau mataki kuma an rana sun cewa an ɗauki mataki amma kawai sun yanzu kawai sai da a ta gangami ana ta abubuwa Allah ta'ala ya taimaki shi wa gabanin mai karfata da zuciyarsu ya nuna musu abin da ya zama shi ne daidai to sannan kuma a nan ba maza da ya ƙara cewa inda ma a khafu ala ummati ala imatul mubillin maza da ya cewa abin da na fi tsoro ma al'umma ta shine duk wannan wato maza kamar yana da tsarin cewa ko da al'umma wasu sun far musu makiya ko da suna faɗa da juna in sun far musu in suka gyara kuma ubangiji zai ƙara da basu jaye. to amma abin da matsala shi kuma furo tsoron mana shi kuma shi ne ala'imatul muballin ala'imatul muballin shi ne alkubara wal umara da kuma duk wani wanda zai iya faɗa a ji a cikin al'umma ya zama yana ɓatar da mutane na'am ala'imatul muballin shi ne a samu malamai malami ya lalataccen malami a sami malamai lalatattu wanda babu abin da ya dame su illa bata da al'umma illa su kawo wani su ringa ya cewa wanzu Allah mabiya su suna kara ma kansu to a nan wanzu Allah ya tsoron wannan akan wato waɗannan irin waɗannan mutane akan kowa ma akan hata makiya da ke waje a sami malami babu abin da ya dame shi sai dai shi ya kafa kansa ya ce ko dai a zo a bauta mashi me ake kira da bauta shine a daga ce dai in yace in yace halal a ce halal in yace haram a ce haram ko da ko halal haramun ce wajen ubangiji shi ya ce halal abin sa kuma a bi shi akan haka to kaga wannan ya zama malami matataccen malami kenan ko kuma ya zama da kaga wannan idan yayi wannan kaga ya zama kamar shi ya zama dagutu kenan ya zama aljibutu da dabutun shi kansa ko kuma ya zama yana halatta ma mutane bidawoyi ana cewa ka zo ku zo ku bi manzon Allah amma shi yana cewa a zo a bi tabarkinsa har ma ya dinka kangara a cikin ayoyin Qur'ani yana cewa Allah bisa qamu ala tariqati la asqainakum sai ce sai ka cewa wai ala tariqa yana bukan tariqarsa kaga wannan kangara ce a cikin fasara ba inda zai je dauko wannan fasara to kaga wannan wato malami kenan bata ce sanan nabi kuma a sami wato shugabanni yanzu shugabanni su ma suna matsa ma al'umma sai dai su bi su bi su akan balla an halatta riba an halatta auren jinsi an halatta kaza kaza kaza kaza kaza shi kuma wato shugaba da yayin da ya impose wata doka wata ba ta Allah ba to sai an samu wani shi sai ya malami wani lokaci sai ya jima yana da'awa amma shugaba yana sa doka ko dai a yi da abin duniya ya ribace mutane da abin duniya ko kuma a yi alatinas amma da sai ya ɗauki wasu daga ciki sun bi shi akan haka shi sa malamai suke cewa wato ka guji duk wani abin da shaidan zai sa a hannun wani malami batacce ko wani shugaba mugu shi ma batacce in dai shaidan ya fara amfani da nan wato gida guda biyu miyagun malamai da kuma miyagun wato masu sarauta to wato al'umma ta lalace wannan kusan mazala ya shi zai ce inna ma akhafu alaikum alaimatul mudallin alaima shine al-kubara al-kubara kuma ana samu daga cikin malamai kasance wasu suke faɗa muku meye ubangiji ya faɗa sada samu kuma daga cikin wato al'umara masu masu wato sarauta anan akwai abinda malamai a nan karkashin waɗannan abubuwa suke suke wato gargadi cewa ana iya samun wani a cikin malamai ana iya samun wani a cikin malamai shi kuma mai tsoron Allah ne kuma mai hikima ne yayi azancin magana amma shi dan ya kimsa mashi wata mummunar fatawa wata mummunar wato abinda in ya faɗa al'umma za su bace kuma ya dage akan wannan fatawa al'umma kuma su dage su su ma sun bi shi wannan shi ake kira zaikatul hakim zaikatul hakim shine karkacewa malamin ne hikima eh duk yanda kake gani batacce ya azine shi batacce ne amma abin da ya fi bala'i shi ne a san malami na Allah ya karkace zallansa karkacewansa zamiyansa a samu su al'umma gungu kuma suna binsa wannan ya daga cin abin da malam mai risala a cikin wato a soyin wal adab nake tsammani ko ɗaya daga cikin littafansa da ya buɗe littafinsa sai da ya tsari da wannan ya ce ya ubangiji ka tsare mu da zallatul alim zamiyan malami malami na Allah ne amma in ya zami daga wasu al'umma da yawa sun bi shi saboda haka abubuwan nan guda biyu ko guda hudu ma kamar yadda akwai baiti da ibn mubarak yake yi kamar yadda bai haƙiyar wato daga wajen sa yake wa ahli afsad ad-din illa al-muluka wa asbaru sawin wa ruhban yace ai babu abin da ya lalace addini sai ɗan sarauta masu mulki da ba din kaga addini ya lalace suka fara lalace addini wa hal wa hal afsad ad-din illa al-muluka akwai wanda ya lalace addini in ba masu sarauta ba wa ahbaru sau'in ko ulama'u sau'in miyagun malamai aji na biyu kenan sai ruhbanuha masu cewa zuwa su bauta ma Allah da jahilci wannan abubuwa guda uku su suke lalata addini ba gida in kaga addini ya lalace ko dai mugun shugaba kuka samu ko mugun malami ko kuma wani jahili da bai san addini ba ya ce zai bauta ma Allah haka sannan akwai abin da ya tabbata a cikin abi dauda imam abdullahi ya fitar da shi imam al-fasawi a cikin al-ma'rifa al-firyabi cikin sifatul munafiq da wasu su ta hanyar yazid ibn amira daga mu'ad ibn jabal mu'ad ibn jabal yake cewa wahdharu zaygatal hakim ina muku kashedi ina muku gargadi daga wato karkacewan wani malami mai hikima fa inna shaytana qad yaqulu kalimatan dalala saboda shaytan wani lokaci yana kimsa masa wata fatawa ko wata magana ta bata ala lisanil hakim akan harshen shi wannan malami mai hikima wa qad yakunu al munafiqu wa kad yaqulu almunafiqu kalimat alhaq kuma ana iya samu wani munafiki kuma shi ma ya faɗi kalmar gaskiya a samu mutumin kirki ya faɗi kalmar ƙarya shi kuma a samu wani munafiki shi kuma ya faɗi kalmar gaskiya saboda haka sai ya fitina sai a samu mutum fitina a wannan lokaci idan an samu wato mutum malami ya faɗi kalma ta ƙarya ko kalma ta bacewa to to za ka gani wasu sun bi shi a wannan abin shi kuma idan aka samu wani munafiki kuma wannan ana maganar hako ne faƙul amali ne hata munafinci ta ta aiki ba wajen sai munafinci ta ta yi tiƙali ba ta fita musulunci akwai wanda za ka gani ai munafinci ta ba wai ba wai ta fita musulunci ba ne a munafinci ce wace take na aiki yana yin wani abubuwa ne wanda yake bai kamata a samu musulmi yana yin wannan aikin ba to sai faɗa gaskiya in ya faɗa gaskiya sai a ce ai gashi dan kai ustazi baka faɗin gaskiya ai ga shi wannan dan duniya ne ko dan kaza kaza ne amma ga shi ya faɗa ina yin gaskiya dan haka wallahi wajen shi zai alhali shi yana da wasu abubuwa da in ko mishi halaka zaku to shine mu'az ke cewa za a sami daga cikin malamai wanda zai dinga samun zamiya shi na ba shi wasu abubuwa a baki shi mai ira faɗa shi da malami ba daga cikin abinda malami ya kamata ya rika yi shine rika yawan wato rikan ubangiji wato tauhidi sai yake cewa qultu li mu'az sai na ce mu'az ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق me ya sanar she ni Allah ta'ala ya ji kanka yana mushi addu'a cewa ta ina zan gane malami na Allah ya faɗi wani magana ta kuskure ko kuma a sami wani munafiki shi kuma ya faɗi magana na gaskiya ta ina zan gane haka sai yake cewa ishtani min kalamil hakim al-mushtahirat ko kuma al-mushtabihat ka ringa lura duk wani fatawa da idan wani mai hikima ya faɗe ta ba yi da wato shubha ce kawai babu wani abin da zai zama yana da hujja a gurin alqur'ani amma dai ya faɗe ta ya zai faɗa wata fatawa duk kirkin sa wani sai daga ganin malam wani yana da kirki to ai duk kirkin sa sai ya dace kuma kirkin sa daban kuma dacewa da gaskiya daban yayin da malamai suka masa rubutu suka ce wannan fatawar da ka bayar ba ta dace ba shikenan to ba za ka bi shi akan haka ba in ya shahara ta zai shahara ta zama ta wakil wannan fatawar ta ta shahara sai ga a YouTube ana ta a ta yada ta kun ga abin da malam wani ya ce kuwa ai ya ce waɗannan ɗan wasan kwaikwayo abin da suke halal ne je su ci ta yi amma kasi kaza kasi kaza kun ji abin da malam wani malam wani ya ce kuwa ai ya ce wacan nan mata da ta fito da ta fito takarar gwamna ta je ta yi wannan hadisin ba bai shafe ta ba mazala da cewa lan yufliha qaumun wallahu amrahum ra'a wai wani malami ya ce mata ai shikenan ai ta bai shafe ta ba wannan demokradiya ake yi sai kayanta shi ke nan wani sai ta ɗauke shi akan haka ita wannan mata da ta fito a wancan gari ko ko a ce a wani wani wani wani ya je halta kiɗa da rawa ko ya je halta wani caca wani karta ya ce wa kuta ta yi in babu kuɗi to shi ke nan sai a bi shi akan haka a ina je da kowannan yana da ayar ƙurani ne to in bayan da shi bisa a masa kayansa duk kirkinsa sai a kyale shi yanzu ba ana faɗa da kirkinsa ba ne ana faɗa ne da shi bai dace da gaskiya ne ba ya fito ya shaidanta wannan ya shaidanta wannan wato wannan mummunan fatawa an al'umma ta santa dole kuma malamai su ma irinsa su fito su kaskatar da maganarsa sai ba daidai ba sai yake cewa wala yaqni kadhalika anhu a wani a wani riwaya wala yunqika dhalika anhu yake cewa amma duk da haka karka ce wai za ka raba gari da wannan malamin karka ce za ka raba gari baki ɗaya da shi a za ka masa raddi dai amma kuma duk da haka akwai wani abin da ya haɗa ka da shi na sunna ko da san Allah da san manzon shi ku ci gaba da zumuntan ku kar ka ce ayin sunna na gaina mun fatawa mun na fatawa irin wannan an yi ba riba shi a'a malamai ko wani ba wani malami da ba samu ya yi fatawa da kasa saba ba ba a samu babu babu malami kamar da aka san yana da fatawa a cikin wato fatawa da ake fada albayyan bil khiyar malamin tafarraqa ba malami kawai sai shi bai aiki da hadisin ba ibn abi ibn halata jini imam malik yayi akan wannan fatawa saboda yana ce masa ya zaka yi haga hadisi ka kai maka ka san hadisin ka san ingancin sa ka ji amfani da wannan hadisin to ya jinin ka ya halatta so kaga ba zai kace imam malik ba wai yana da yana da wato dalilai da ya sanya ya ya kauce ma hadisin shi akwai abin da ke fasarawa ba wai sau tsabagen sa abu manzo Allah ba amma ba za ka bi shi akan haka ba ba za ka bi shi ba daga cikin magabatan mu ai akwai wanda ya fito yana ta cewa a cikin malaman mu da muke koyi da su a wannan kasa ya fito yake cewa annabi annabi Isa ba zai dawo ba sun faɗi haka to amma ba za mu bi shi akan haka ba ba ko za mu ce kuma za mu ɗaya mishi albarka ba ko mu ce ba ya da minna akan mu duk wani sunna idan muka yi yana da minna akan mu ba da bakar kuma yana da yana da wato minna mai mutuka akan mu amma kuma wannan fatawa fatawa ce ta kuskure duk malamai ɗaliban su suka sun masa raddi kuma ba za a daina yin raddi akan wannan fatawar ba saboda wato sakowa annabi isa hadisi ne mutawatiri hadisi ne wanda ya zo ta hanyar gangami duk wanda ya inkarin sa to ba za a sallama masa akan wannan ba saraka malamin idan ya saba ba za a kyale shi ba kwata-kwata shi kuma munafiki ma sai yake cewa fa innahu la'allahu an yuraji'a al-haqqa ma da cewa watakila watakila daga baya gaba mutuwa sai dawo zuwa gaskiya wa talaqqal haqa idza sami'tahu kuma in ka hada gaskiya ko munafiki ne ya karba gaskiya ko kafiri ne inda gaskiya ne shikenan alhaqu dalatul mu'min wato abun nema ne ka amshe ta inji shi imamu mu'ad ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu yace fa inna 'ala alhaqi nuran saboda gaskiya tana da wani haske duk mutum gaskiya ya faɗa to zaka ga tana da wani haske da ake saninta da shi saboda haka dan wane wane ba musulmi ba ya faɗa gaskiya dan wane wane dan duniya ya faɗa gaskiya ba shi yasa ka ka ce wai kai ka koma ka koma wurin sa baki ɗaya ba dan ko malam wane malam wane yayi bai fatawa na kuskure ba kuma shi yasa kuma ka ɗaya mishi albarka ka ce kai ba ruwanka da shi ba a lalle wannan abin da ya faɗa din ba daidai bane za a zo a faɗa ce ba daidai bane to kaga daga cikin malamai akwai su gazali ai kaga duk mun saba da su akan wasu fatawoyin nasu wasu abubuwa da suka farfada imamu abu hasan ash'ari mun saba da shi saboda wasu abubuwa da yarka kawowa na tawilin sabobin Allah ta'ala to amma haka ba ma cewa shi ba malamin Allah bane ko ba ma cewa ba dai mishi albarka baki da bal akwai wasu tafsir da ake dubawa al-ghazali akwai tafsir da ake dubawa amma kuma jin da haka ba zai hana kuma ayi jan kunni ba saboda haka malamai na bata malamai na bata malamai suna cewa iri biyu ne malamai na bata iri biyu ne akwai malami da zai zo shi babu abin da ya dame shi sai dai in ya gani cewa shi bai da mabiya sai ya ga to shi ma me zai kawo wajen ya samu biya sai ce bari in kawo bid'a wani abin da mu'azza ya fara magana kenan yace bari in kawo bid'a in kage ta ko dai ya zama shi ya kafa kanshi a matsayin shine ba da shari'a in ya kafa kanshi a matsayin ba da shari'a to ya zama dagutu in kuma ya kafa kanshi akan cewa ku zo ku ko dariƙar wane ko hanyar wane ko tafarkin wane to shi kuma abin da yake kira yanzu ta zama bid'a saboda haka dole kuma a yarda akan sa shi kuma ba za a bi shi akan haka ba kuma ya halatta a ce ku saurare shi saboda shi ya za abin da ke kira su ne bata ke kira abin da ya sa ya haka kamar da mu'adai ce ma hum mutabi'iyya hatta abtadi alahum ghayrahu ba za su bi ni ba wai ya zo ya ga kowa malam wannan nan malam wannan nan yana ta da'awa shi malam wannan ake ji shi ba ajin ta ba ajin kubiyar sa ba ajin aman sa sai ka cewa ma hum mutabi'iyya ba za su bi ni ba hatta abtadi alahum ghayrahu sai na kirkiro musu wani abu kishiyar addini shi kenan kawai sai sai ya kawo wasu abubuwa sabon sabon biya cikin addini sai a bi shi akan haka to kaga a wannan shi a wannan bangaren malamai suna cewa za a yi mushtaha za a yi taziri akan sa za a yi gargadi akan sa kuma za a ce lalle kar a bi shi za a ce lalle kar a bi za a so karara a ce wa wani kake saurare kar ka sake sauraren shi wanda kuma magabata ta sun yi haka sun akwai wanda suke an san su da bid'a sai a ce hatta hadisi ma hadisin su ma daina karba sai ma Muhammad sun yi wannan sai su ce ka a sake sauraron wani me yasa saboda bid'a zo da bid'a bid'a yake kira shi ra'as ne ya zama jagora ta bid'a jagora ta bata sai kuma na biyu shine a samu wani malami shi kuma ko da ta hanyar kuskure ko ta hanyar ganganci da bai zama yarin jayi san da yake ba Allah ba sai ya bada wani fatawa ana iya samun wani malami kaga kuskure yasa ya bada wata fatawa bai fahimta ne bane to ba za a bi kuskuren nashi akan haka ba amma kuma ba za a ɗebe mishi albarka ba ba kuma za a ce wai ka daina sauraron sa ba kamar yadda wasu kuma ke wasu fadararru ke faɗa a yanzu ba zai yi a faɗi wannan maganar ba sannan kuma ana iya samun malamin ya faɗi wannan fatawan da zunubi zunubi shine wani wani gazawansa da yayi bincike da zai bincike amma sau tsabar danka kibe ne shi ta asubanci yake ma malamai kamar wani malamai za ka ga kawai kaga an kana kanta wasu daga cikin fatoyin malamai sai ga wani ya zo kawo wani dalili kai ta mamaki ya zai kawo dalilin nan in ka bibi ya sai ga kawai na mazhabin malikiya ne shi malikiya ce a sahul mazahi idan ya zo kawai wannan ra'ayin malikiya ce sai ce ai shi kawai malikiya za a yi kuma ya ta kawo ta dalili dalilin alhali baya nuna wannan dalilin wato babu dalilin ba mai inganci bane to kaga wani yana da gazawa ta fuskan ubangiji zai iya kama shi da ta'assubanci da zunubin ta'assubanci wato ya ya mai da da'a yana neman ya zama da'a ga wani Allah ta'ala to amma kuma shi inda aka koya da wani wato soyayya ga Allah da manzon shi da ba zai wannan abu zai tunkuɗe mishi wannan soyayya da yake ma Allah ba to shi ma irin wannan malamin ba za ka ɗebe mishi albarka ba ka ce ba za a ba za a daina saurare a daina saurare shi ko a daina kansa tattafan shi ko a daina zuwa wajensa ba kuma za a ci a kaurace masa ba ba da ranar malami ya yi wani kuskure inda malami da Allah za a ce a daina sauraron sa ba ko a daina a kwarauce masa ko a daina wato zuwa wajen karatun sa ko a daina jin kasar din sa wannan za ga yanzu ana samun ire-iren waɗannan fatawoyi yanzu a ce malam wani malam wani ya kuskure da aka kaurace masa an yi tahdidi kuma a dai a kaurace masa malam wani fa wanda yake sunnan nan a'a inda an san shi da bin sunna da kuma san gaskiya da ikhlasi za a ci gaba da sauraron sa ila iyaka dai kuskuren sa za a yi wato wannan saboda haka wato da'a za a yi ma Allah ta'ala da'a ne bai daya da Allah ta'ala da manzon shi duk wanda malamin da ya saba to ba za a bi shi akan wannan fatawar ba kowane ne shi kuwa sai mazala ce sai kunu fi ummati kazzabuna falatu mazala yake cewa za a sami a cikin al'umma ta wasu makareta guda talatin za su yi da'awan cewa su annabawan ƙarya ne malamai sun ta magana cewa waɗannan almuta na biyuna masu da'awan annabtan ƙarya wai su waye su ne alƙamin ya zai ke cewa an bi wasu suke cewa ana maganan wanda suka za su zo kusan bayan maza Allah kai tsaye tun daga lokacin maza Allah zuwa bayan shi babu daɗewa an sa alƙamin ya rike cewa da aka kirga masu bin diddigin suka kirka suka su cif cif talatin ne kaga nan mazala ba fa yana maganan wai baki a kusa ya takaita maka ajadin kawai a talatin ba ba yana cewa wanda su da awan annabta bayan shi ba talatin ne kai kawai ba a'a shi anan yana gaya maka wanda za a fara samu ne tun daga lokacin sa har zuwa bayan bayan lokacin sa da kadan ana iya samu wasu kuma sun wutarci talatin nan amma alqadi yanzu yana cewa an duba da aka duba kuma sai aka ga busu wuce busu wuce su talatin din ba wasu suke magana cewa kuma ana ana magana makila a tsibirin larabawa tunda tsibirin larabawa ai nan ne manba'u tauhid nan ne mabukar tauhidin baki da to maza da yake bada labarin cewa a nan ne mabukar tauhidin za a samu wasu al'umma suna wato da'awar cewa su wato za a samu wasu mutane suna da'awar cewa su annabawa ne alhali su ba annabawa bane daga cikin ƙarya suke yi to kaga dan wannan shi ke zama kamar munasaba da wato babu da malin yayi kaga manzala ya riga ya faɗa cewa za a samu wasu a cikin tsibirin larabawa suna cewa su annabawa ne ba baki da to kaga ina ga me abin mamaki dan an samu wasu a cikin tsibirin larabawa suna bautan wani Allah tunda idan aka ce su suka ce su annabawa ne ma ya sun ce abu da'a in an ce abu da'a to dole su kawo wani kishiyantan wani wani wani wato ka da yake ninka kishiyantan to kan manzon Allah tun daga lokacin manzon Allah an samu musailimatul kazzab musailimatul kazzab an same shi wannan daga daga a cikin kabilan yamama an samu wani wanda ya da'awa cewa shi shi annabi ne annabi ne alhali makarici ne kuma an samu an kashe shi lokacin sai na abubakar daga nan kuma an samu al-asad al-ansi al-asad al-ansi yana yaman shi ma an samu ya fito ya ce shi ma annabi ne wannan ana magana fa tsibirin larabawa kenan an kuma sama tulaiha ibn khuwailid tulaiha din nan shi ma ya fito amma da aka shi ya tuba Allah ta'ala ya yafi mishi Allah ta'ala ya dade shi shi an sami tulaiha ibn khuwailid shi ma ya fito ya yi wannan da'awar amma dai shi ya tuba an samu sajah har ma ta mafa annabiya an samu alharifin kazzab shi ma ya zo ya yi da'awar shi ma annabi ne waɗannan su ne aka fara aka sassamu sannan kuma bayan ƙarni bayan ƙarni an samu wato wannan al-muqtar ibn abi ubay shi al-muqtar ibn abi ubay ya fito da wato sifka ta shi'a da ne fara fitowa farko abin da fara fitowa da shi shi ya fito mai rajin kare hakkin ahlul bait ne sai yake cewa wai shi yanzu a zo a kare abu karin jinin Hussein dama irin masu bin masu wanda suka fi damuwa da ana wani kakkaɗe gari waye su asalin iyayen jiran nasu ba ba wani abu ne ya dame su ba wani abu ne ya dame su ga wanda ya sani to shi wani al-muqtar ibn abi ubay bai fara cewa a zo a kare wato abu karin jinin Hussein a zo a je wajen azaliban nan a yaƙe su to shi kenan ana nan da ya sa mabiya ashe mabiyan yake ne ma sai fara cewa to shi yanzu ma shi ma annabin ne ya ce jibril yana zuwa masa to kaga yadda abin shi ya tiki bane shi kuma an kwana-kwana da kuma an sami gulam mirza ahmad da ke indiya eh ahmad gulam shi kaga shi ma kawai turawa ingila suka daure masa gindi suka ce ya fito ya kawo wannan tarraƙin kuma ya kawo ya faɗa ce ayi maza Allah ya dame zai ce shine kashin annabawa bayan bayan shi shine ahmad din kaga yadda kuma bayan nan kuma a nan amurka an sami wato shugaba na jagora na nations of islam akwai wani jama'atu ummatul islam nation of islam a jagora shine elijah muhammad elijah muhammad shi ya fito yake cewa shi annabi ne bayan shi wanda ya kafa kungiyar shi wani walas fard muhammad sai yake cewa ai shi ma Allah ne shi wannan shi Allah ne ubangiji ma ya riga ya garwaye da shi to amma shi shine annabi kuma magana annabi ya ce shi shine kasha na ba wannan magana ba haka take ba wannan shine addinin da yawa wasu daga cikin musulman Amurka shi suka fara yi kafin su bayyana addinin gaskiya su zuzu kaman wannan boxer din ba yake da suna Muhammad Ali Muhammad Ali kusan ai duk wannan wannan wato addinin ya fara yi da kuma wannan Malcolm X da sauransu kusan duk wannan addinin suka fara yi daga baya kuma suka fahimci addinin gaskiya suka bar wannan addinin shi wannan wai shine shine Elijah Muhammad shi shine annabi eh so da yake su annabtan ba ba wahala a wajen su wasu ka kira kansu musulmai wani nation of islam kawai wata kungiya ce ta ta wariyar launin baki ba wai kawai su bakake ne ta haka su ne shafu da mai suka din kawo su kiba dubu su almuhim dai kaga lalle kamar da matsala ya faɗa ta tabbata cewa an samu masu da'awan annabta da ƙarya an samu a cikin al'ummarsa bal 30 din ma kamar da muka faɗa wannan tana magana a tsibirin larabawa kadai amma idan aka bubuda shike za a samu wasu ma wanda ba tsibirin larabawa ba suna kamar su Elijah Muhammad kamar Gulam Mirza Ahmad kaga duk suna India wannan yana Amurka yayi da cewa su su annabawa ne dan haka manzo Allah yake cewa wa ana khatamun nabiyina ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di wai kan ma kai ke tsammanin ka ji ka ji kamar wai khatamun nabiyina zaka yi mishi wani fasara ko ka ce wani zobe ko wani abu sai ce la nabi ya ba'adi sai ce to babu wani annabi bayana wato shi khatamun nabiyina da shi la nabi ya ba'adi daga duk wanda ya ce shi annabi ne to ya fita musulunci wanda ya da cewa shi ma annabin ne shi ma shi ma ya fita musulunci eh ba kaman kafirci da kafirci kafiri dole ka ce kafiri kafiri ne kuma dole ka yi da cewa shi ma wanda ya da shi ma abin da yake shirya ne shi ma ya fita musulunci eh dole ka kafirta kafiri kuma wanda kuma ka ce ba akan shirya yake ba sai maza Allah ya ce wala tazalu ta'ifatun min ummati wasu gungu a cikin al'ummata ba za su gushe ba ala alhaqi suna kan gaskiya mansura wato ana Allah ta'ala yana taimakon su hatta la yadhurruhum man khabalahum babu abin da zai zai cutar da su daga babu wato tabarwan wasu daga cikin al'umman musulmai da suke tabar da su suka yi taimakon su ba zai cutar da su ba anan ita ta'ifatul mansura anan ba ana magana wata al'umma kamar da yazo a wasu rawayi ana cewa suna shamli suna siriya yanzu ko suna za ka ga yanzu kusan yanzu ana yada wannan hadisin ba hadisin bai inganta ba za ka ga yanzu ana ta yadawa su yan falastin da suke suke son a yada wannan manganu suna cewa maza Allah ya ce ai tsayifatul mansura wa tana can sham din sham kuma ta ma sham falastin kenan falastin da kuma siriya ma duka saboda haka to su su ne tsayifatul mansura to tsayifatul mansura ne su ma amma dai ba za ka ce kuma su su ne kadai ba hadisin da yake cewa suna sham hadisin ya da'ifi ko koda ma ya inganta ba ana maganan wasu al'umma duk wanda ya dauki siffan wannan siffan to shi ma ya zama ta'ifatul mansura sau da ka za a samu ta'ifatul mansura a sham filistin misali za a samu a nan najeriya za a samu a amurka za a samu a ko'ina ba ba wai ta'ifatul mansura wasu al'umma ce da su banda su ba wasu ba da kuma ta'ifatul mansura daga cikin malamai duk wanda ya tsaya dogi akan gaskiya ya zama babban abin da ya dame shi shine ya dinga wato da'awa zuwa ga zuwa ga zuwa ga Allah ta'ala zuwa ga wato tafarkin ubangiji zuwa ga sunnan manzon Allah to shi ma ya zama za'ibatul mansura daga lokacin haka zalika duk wani wato jagora da zai rika kira zuwa ga zuwa ga wato abota ma Allah shi kadai ya tabbatar cewa kuma da abinda Allah ya bashi na iko ya tabbatar ba a yin shirka to shi ma ya zama za'ibatul mansura haka zalika duk wani mujahidi duk wani mai jihadi da dukiyarsa da kuma kansa shi kansa to shi ma ya zama za'ifatul mansura saba'un wannan gungun al'umma ne ko kuma daidaikun al'umma ne ko da garin an samu kai kadai ne kake dawa to kai kalmar ta'ifatul mansura kalmar jama'a kalmar ahlus sunna wal jama'a kalmar umma kai kadai kai kai kanka maza Allah yake cewa hatta ya ce amrul lahi sai umarnin Allah ya zo abinda maza Allah yake magana umarnin Allah ba wai ana magana dam da tashin kiyama kamar aka san dam da tashin kiyama Allah ta'ala zai dauke duk wani ran mu'min duk wani ran mumuni Allah ta'ala zai dauki ransa eh zai a bar miyagun mutane da yan banza su ci gaba da cin karansu babu baka daga nan kuma ubangiji kuma sai ya tayar da kiyama a kansu saboda haka ita kiyama la taqumu sa'a illa ala shirarin nasi sai akan miyagun mutane ji akan su za ta tsaya abin da ya tabbata a cikin akwai hadisi da ya tabbata cikin wato sahih muslim mazala da cewa la taqumu sa'atu hatta la yuqalu Allah Allah wato ba za kiyama ba tashi ba sai an koma duniya ba a cewa Allah Allah sau da aka ana hata ya ce amurin lahi ba ana maganan wai tashin kiyama ba ana maganan dam da tashin kiyama za a ɗauke duk wata ran mummuni sai a bar mutanen banza kuma su cika wadda cika nasu ba baka suna da tsiya ta kunsu ubangiji kuma wato ya ɗauke su ya dirka su baki ɗaya sa'a kuma ta miƙi a wannan lokacin Allah ta'ala kare kai mu wannan lokaci Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu a takaice lokacin to kawai ɗan fa'idoji zan faɗa sai makanta masa'i na kagar yawa a wannan hadisi akwai akwai wato fa'idoji masu ɗimbin yawa fa'ida na farko shine abinda mala ya kafa mana babin a kansa shine lalle za a sami shirka a cikin wani al'ummar shirkan kuma za a iya samu a ƙasashen larabawa duk wanda yake cewa ba za a samu shirka a ƙasar larabawa ba saboda shaidan ya cire tsammanin za a bauta masa to ba bai fahimci daidai ba mazala ga yana yace yana cewa sai kunu fi ummati kadhabuna talatuna kulluhum yaz'umu annahu nabiy kuma da an samu wadannan a cikin tsibirin laraba aka same su kuma an samu wasu al'umma sun bi su da haka kaga lalle za a samu shirka a wannan al'ummar za a samu shirka a wannan al'ummar shirka da abin da ake magana shirka shine wato ko da ban ce ina bautan wani Allah ba amma ya zama shi wani yana bani umarni yana halatta min yana haramta min kuma ina bi kuma wannan umarnin ya kishinci umarnin Allah da manzon shi to yanzu na mai da shi ma zan dagutu ya zama aljutu Allah ta'ala ya tsare ni sannan abu na biyu akwai alamu min alamin nubuwa a wannan hadisi akwai mazala ya faɗi magana prophecy ne bayar ya faɗi abin da zai faru nan gaba kuma ubangiji bai kunya tashi ba ya tabbatar da wannan abin da ba ubangiji ya gaya masa kaga alamu min alamin nubuwa ke wannan yana nuna wato gaskiyan annabcin manzon Allah to in da ba annabi bane to ai da yanzu ka samu al'umma bakin ta daya amma ka duba ga al'umma yanzu a unguwar kuma duk saba kowa ya saba kowa wannan ce kaza wannan ce dama wannan ce hagu wannan ce sama wannan ce kasa wannan ce gaba wannan ce baya so da haka to kaga wannan yana nuna maka cewa al'umman nan in dai ana neman wato al'umma ta saraya haibanta da kuma kwarjininta to saba sabani shine babban bala'i Allah ta'ala ya raba mu daga sabani lau kuma akwai wato tsaba da rahama da manzo Allah yake da shi ga wannan al'ummar manzo Allah wato tsabar rahamansa shine bai bar mu kace ba duk wani abu da zai kusanta mu da Allah sai ya gaya mana duk wani sharri manzo Allah sai ya gaya mana dan mu kusanta dan mu guje shi da haka duk wani wanda zai halaka zai halaka ne akan tabbas bayan an gaya mushi cewa ga halaka sai ya ganta to kaga shi kai kansa halaka da gangan sannan kuma na hudu akwai ƙaryata duk wani wanda zai zo ya da'awan cewa shi annabi ne duk wanda zai zo ce shi annabi ne ya da'awan cewa shi annabi ne to manzo Allah yake cewa la nabiyya ba'di babu annabi bayana da haka za mu gane cewa shi makarici ne ba sai mun yi wani dogon magana ba kawai daga lokacin da ce shi annabi ne to ya zama shi makarici ne kawai ba za a bi shi ba sannan yana da wannan ma'anar kuma a samu wani shi kuma bai ce shi annabi bane amma yana yin aiki irin da annabawa domin hakikanin aiki na annabawa shine ka ce kaza shari'a a rika yi lokaci kaza ku rika yin salati kaza ku yi ku yi sallah kaza ku ga dokoki na ba mu dokoki wannan shine hakikanin aikin annabi eh haye ce akwai lada kaza ko ce zai mana ma wani yake to to shi ma da makarici ne kar ma an bai shi eh yana daga cikin shi ma da kazzabun dajjal makarici ne tatacce shi ma kar mu yadda da shi sannan kuma abu na gaba akwai tahrimul iqama fi biladil kuffar ila inda maslaha akwai haramcin mutum ya tashi kawai je shi wata shi yana ganin arna su suka ba sha'awa sun furban gaskiya na taba ba bature haka wani ke taba ce na lokacin kuna yara ga afwan ba haife ku ba ni nan da turawa suke kasar nan sai in bashi amana sai in kwana kaza sai kuma in je gobe turan daga zobin da amana amma mu yanzu in kaba baki ko musulmi baya rike amana to kuma sai mu sai mu so shi saboda saboda amana shi ba za mu ki saboda kafircin sa ba za a haka ba to kaga wannan idan kana yawan faɗa wannan magana abu da zai bayi sai ku sai ka koma kuma su suke burke ka baki daya sai ka gaba to yanzu bari ka tashi ba ka je kana ganin ka rayu a wajen su ko kuma ya zama da kana tsammanin cewa kawai bari ka dinga yin wato rayuwa irin tasu ai mun musa rayuwar turawa ai mun rayuwar turawa kawai alhaji kamar da kawai rayuwar turawa wani ma in ya tashi kawai shi ya fi son usulubi irin na rayuwarsu a cikin gidansa to wannan shine abinda manzo Allah yake cewa hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina sai wasu al'umma wasu kabila daga cikin al'ummata sun haɗe da mushrikai ko dai su haɗe da su su tashi su hijira zuwa can ko kuma su haɗe da su a aƙida a ga wannan ko shi da abin da ya faru sun ce demokradiyya mu ma mu ce demokradiyya sun ce yancin mata mu ma mu ce yancin mata mun ce egalitarian sun ce egalitarian society equality mu ma mun faɗa wani lokaci ma abu ne ta faɗanta ba musamman ne ma'ananta ba sun sun faɗa akwai abin da suke sun ce feminism yancin mata da waye waye mata kaza kaza kaza kaza mu ma mun zo mun faɗa kai ba ka zama mai feminism din ba da yawan su masu faɗan waɗannan manganu ba ina raina da yawa daga cikin yan uwanmu da suke harkar siyasa bane amma da yawan su in ka tambaye su wallahi ko shafi uku ɗaya bai taba bai taba bincike ba ya ga meye wannan ba feminism ko equality ko waye waye waye wallahi bai taba yi ba in ka ce zo zo zo kai da kake cewa kaza kaza kaza wanda muka nan ka santa kuwa ka san ya ta fara bai sani ba amma zai fito ta cewa don dole mu jajji mu kare wannan demokradiyyar kare me kare shirme kana tare da wasu akan akidar su ka ba musu akidar su ba naka bane haka zalika ka tashi ka koma dan kace mana kamar da ce yancin mata ne na shi ne tura ne fada bai san ba yancin mata na musulunci bai san yancin mata mata na musulunci ba ka kaga wannan shine abin da ke ke cewa ga arziki a gidanku kaje kana kallon gidan na wasu kai ka kai ga abin da aka bar maka burjik legacy na na addinin ka turak na addinin ka da zaka yi kawawa da shi amma kaje kana kawawa da gidan wasu kaga dole maka gori gori kuwa ni yaron daga abinci baje da gidansu zai riga zuwa makota kuma yana yana shan baki kaga dole a mushi godi dole a ce kai baka da gida ne eh kwarai da gaske sannan kuma abin da wanda ya nuna shine haramcin mutum tashi kawai ta kanas ya yi ta turai ya tafi can ya ce shi zai zauna me yasa za ka je ka zauna kwata maslaha ne karatu za ka yi kasuwanci ne a ni rayuwar can ne tafi mun daɗi ai babu ruwansu ne babu ruwansu ne haka yi za ka suna cewa ce babu ruwansu ko wuce ta ce yana ce al'umma musulmai shi ba ake kai shi ba ya je can garin arna kudancin kasar ne ce zai zauna ai sai in tayin abubuwa da ba wanda ba ruwansu da ni to kaga ubangiji kuwa shi da ruwan shi dan za a zo a haɗu Allah ta'ala ya tsare mu sannan kuma akwai wato gargadi daga daga wato bacewan duk wasu malamai ko shugabanni na bata eh a kula da wannan wannan kuma yana daga cikin abin da gaskiya matsala ya fi nanatawa kuma gaskiya kowa da kowa ya kawata ya ji tsoron wannan malami na Allah kasancewar shi na Allah ne ba shi zai nuna cewa shi wato wani wankake ne ba duk abin da ya faɗa ka ce wai ai tunda malam wani ya faɗa shikenan ya kaji kaji ka fahimta a'a duk abin da ya faɗa sai ka duba ka gani ya dace kamar da imamu shek bin fodi ke fada ita daidai kamar wani a wani zinari ne a ƙasa ubangiji ba koyaushe ne yake ba wani mai gaskiya ko kuma don ƙoƙarin ka sai ya baka wannan zinarin ba sai ka ce tona ka ce tona kai baka samu ba dafinu yusadiquhu Allah man arada Allah musadafatan wani kawai sai ya zo bai aikin ba daidai ba daidai bai aikin da yawa ba kawai sai shi zai tsinta to gaskiya haka take malami dai da ya zama shi kullum ake sake nan kashi 100 90 cikin 100 insa gaskiya ake faɗa to ka guji kashi 10 nan kuskuren nan nan kuskuren nan mummunan faɗi za kai saboda ka akula da akula da malamai na Allah su kansu wannan balle kuma malamai miyagun malamai da ya tabbata cewa su ba kira su yi zuwa ga Allah ta'ala da manzon shi ba dan da ba wannan shi babu duk ina kira zuwa ga Allah ba zuwa gare ni ba ina kira zuwa ga manzala biyayya ba zuwa ga ni amun biyayya ba ina ƙara mazala mabiya ba ni in ce in ɗaya mazala mabiya ba ni kuma ƙara ba kaina wanda kaga malami ne a taccen malami amma malami na Allah kawai ya samu zamiya to a kula da wannan kwarai da gaske Allah ta'ala ya kiyaye mu sannan kuma abu na ƙarshe shine duk wani wanda ya kira zuwa ga ai mishi da'a shi a karan kansa to wannan ya zama zalim ghawi zalim shi bata ce ne ghawi kuma karkatacce ne ya karkace daga hanya ta madidici Allah ta'ala ya tabbatar da daga daga mu akan gaskiya Allah ta'ala ya kimsa mana gaskiya kuma ba mu ikon binta wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh